أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان لا يأتيكم دعاء ترقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله تمام مسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته kamar yadda muka saba don mu ci gaba da wannan karatu namu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka kofar gidan mai girma sarkin damban yau sha shidda ga watan ramadana hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan hudu 2023 gregorian calendar muna na cikin wannan sura mai albarka ita ce suratu yusuf alaihi salatu wasalam kuma muna na kan wannan kisa mai albarka ita ce kisa annabi yusuf alaihi salatu wasalam bayan da allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa manyan gari sun zanna sun yi shawara shawarar da ta kaya shine cewa annabi yusuf da a kai shi kurkuku a a ajiye shi saboda abubuwa su dan lafa saboda hayaniya ta yi yawa a kansa da kuma matan sarki sai zama a cikin kurkukun wanda suka shiga kurkukun taron shi akwai samari guda biyu wanda yake suka zo suka karanci yanayin rayuwarsa don haka suke da korafi da suka zo suka koka masa wato kenan na fasarar mafarki wanda ya ce ga halin da yake gani wanda ya ce ga halin da yake gani saraka a matsayinsa na mutumin kirki su suna son ya ba su wato kenan ansa mafarki suka yi wannan ya ce ya gan shi yana shirya asir shi ne wato kenan abin nan ne sunansa a juice masarki da inabi ko kuma yana shirya masa giya ko wani abin sha wannan ya ce ya gan shi tsuntsu yana cin biredi a kansa ko kuma wata kinan gurasa da haka sai suka tambaye shi fasara ba don koyo duk da su ba musulmi ba ne amma sun ga alamar kirki a gurin annabi yusuf alaihissalatu gashi da yawan sallah gashi da yawan zumunci gashi da yawan kyauta duk abin da aka kawo masa baya kyashin ya baiwa kowa duk wanda bai da lafiya zai ziyarce shi a cikin kurkukun nan duk wanda yake da damuwa zai zo ya ga masa zai ba shi shawarar da tafi dacewa a gare shi da sauransu ta haka sun yi ittifaki cewa shi musulmi ne da haka suka ce inna lanaraka minal muslimina tabbas mun ga kana daga cikin mutane masu isani ta haka shi yasa sai suka ce ya fassara musu yana musulmi su kuma suna wa inda ba musulmi ba to shi kullum mutum mai da'awa wato daga cikin hikimar da'awa shine ya rika season opportunity da kuma chances din da ya dace a ce ida sako duk lokacin da ya ga wata gaba wato kenan bai kamata ya batta ta wuce ba yanzu tunda mutanen nan sun zo sun tambaye shi sun ce masa sun ga yana daga cikin mutanen kirki don haka sun zo da damuwa ya fassara musu har ma ya tambaye su ce me yasa kuka zabe ni suka ce wallahi muna son ka ne yace kash kuna so na kuma ni fa tukunna duk lokacin da wani ya ji yana kaunata to ni problem ne yake samu na haya za ka waɗi haka da ba su labari abubuwan da faru tare da shi kafin bayan mahaifiyar annabi yusuf alaihissalatu wasallam ta rasu kanwar annabi yakuba ita ta ɗauke shi yana ɗan ƙanƙanin yaro kuma sai allah maɗaukakin sarki ya sanya mata son sa mai tsanani yana ɗan ƙanƙani saboda haka ba ta iya zama ba tare da shi ba ba ta iya zama ba tare da shi ba son ya yi yawa shi kuma annabi ya kuma ga cewa bai kamata a ce bar waɗannan ɗansa ɗan fililike a gudu don haka zai karbe kayansa ya zo ce mata bani ɗana ta ce a ita wallah ba ta bayar ba ce to ai ɗana ne ce eh ni ma ɗana ne ai ce ba zan bayar ba da aka matsa ya zama dole sai ta bashi sauraka sai ta ce to shi sai ta yi hila hilar shi ne ka zo gobe da karfe tara ka zo ka ɗauke shi gobe karfe tara ya zo shi ta tattara yan a cakwansa duk ta sa masa a cikin zuma ta ɗora masa kenan ya tafi ashe ta ɗauko wani kaya daga cikin kaya mai muhimmanci nasu na gadon annabawa wanda yake gurinta ta saka a cikin kayan suna tafiya ta ce ita a tafi ba ta ga kazanta ba ba ki ga kazan ki ba ban ga kazana ba don haka aka yi ta bincike aka ta bincike da aka da karshe aka same shi a cikin kayan annabi yusuf ba kace to shi yusuf ne ya dauke yusuf ne ya dauke eh yusuf ne ya dauke tace to an da yusuf ya dauke ya zama bawa na kenan domin a shari'ar su idan ka dauki kayan mutum in aka kama ka to ka zama bawan wannan mutumin to yanzu ya dauka mata kaya kuma yanzu an kama shi ai wannan karamin yaro ne bai sako ta ta wal atafawa ta yadda wallahi dole annabi yakuba ya hakura ya bata yusuf ta dawo da shi saboda tana son sa mun gane wannan wannan matsala ita ta bi annabi yusufa aka goranta masa har lokacin da yan uwansa aka sa kwanan awu a cikin abinan buhun dan uwansa nan aka zo aka same shi sai suka ce in ya sarik fakar saraka akun lahufin kabl in dai bana yamin ya yi sata to ai dan uwansa yusuf ma ya taba yin sata wannan kes din ne wato kenan suka yi farin to in ya sare fa kasarka don haka wannan sai son da take masa sai ya zama masa wato kenan matsala a rayuwarsa har ya zama babban mutum ana masa gori da ita kuma abin yana bata masa rai na biyu ba a jima ba sai ta mutu da ta mutu automatically shi kenan sai dawo gurin babansa babansa sai ya ji yana son sa son da babansa yake masa ya yi tsanani sai ya sa gaba tsakaninsa da 'yan uwansa don haka sai wannan ya sabbaba suka dauke shi suka je suka jefa shi a rijiya suka raba shi da al'ummarsa kaga wanda sai zama wasa matsala bayan an kawo shi matar aziz sai ta zama tara sansa so sai ya tsanani sanda take masa sai ya sanadiyan yanzu ga shi a cikin kurkuku yana fata muna lura da wannan in dai wani ya ce yana son annabi yusuf ya nuna masa yana son sa to son to wannan din matsala zai zama masa yanzu gashi yana cikin kurkuku a dalilin son sa da ake yi to yau a yana cikin kurkuku a wani su mutane sun zo sun ce yana son ka ya ce kai ne fa irin wannan son abin yana wato kidan daga mun hankali na to don haka sai ya cije duk da haka sai ya ce to shi kenan ya samu dama wanda zai yi wa'azi a wa'annan mutane ya isar musu da da'awa wato kenan ta Allah madaukakin sarki kafin ya fassara musu ba kuna da fassara mafarki ba eh to na iya fassara mafarki ku zanna fassara muku amma na son ku san abu guda daya la yati kuma da amu babu wani abu ku sani cewa babu wani abinci da zai zo muku turzaqanihi wanda za a ba ku arzikin sa ma'ana za a kawo muku shi illa na batu kuma bi tawili sai na ba ku labarin fassarar abin da zai zo muku din kabla an ya ce kuma kafin abinci ya zo muku kun san da haka suka ce ku sani wace to ku da gobe za a kawo shinkafa da wake da safi da rana za a kawo jalof da da za a kawo doya da miya suka jira gobe sai haka ta faru wata gobe sai ya ce musu kaza za a kawo sai su kawo kaza za a kawo sai su kawo haka nan sai zama wato kenan Allah madaukakin sarki ya dauki mu'ujizan da ya bawa annabi Isa alayhi salatu wasalam ya bashi domin isa alaihissalatu wasallam ya kasance yana ba su labari ko wani biyu kun mata akuluna wa mata dake runa fi buyutikum duk abin da kuke ci da abin da wata kenan kuke boyewa a gidanku duk zan gaya muku annabi isa zai ce masa yanzu nan kunu ka shawo kuma a ce kunun ka shawo zai ce maka kaza ka ci kuma abin da ka ci kenan a gidanka akwai kaza kuma hakan din ne to kafin a ba isa alaihissalatu wasallam a yusuf aka ba wannan la yatikum da'amun turzaqani illa nabatukum bi tawilihi duk wani abincin da zai zo muku zan ba ku fassarar sa kafin ya zo shi kabla an yati kuma tun kafin wato kenan wannan abu ya zo muku to sai ya ga musu haka sai ka sa suna mamaki sai ba wani abu mamaki bane wannan zalikuma wannan abubuwan naku da kuke nake baku labari kuku biyun nan mimma allama ne rabbi yana cikin abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya sanar da ni kenan yanzu ba ta wani mafarki aka sanar da shi shi kare ba an sanar da shi wasu ilmomi da yawa wanda tsakaninsa da ubangiji allah shi san irin abin da ya bashi kuma ka lura a tun fa a baya allah yana cewa wani mu'allimuhu dan mu samu sanar da shi ta'awil fassara na mafarki da wanda ba ma na farki ba ta haka sai yake ce musu kun fahimci wannan eh yanzu ya jawo hankalinsu ya dora akan wani abu sun ga kuma abin haka yake to amma menene sirrin da yasa haka take faruwa me yasa ya san wa'annan abubuwa din me yasa yake fasara mafarki me yasa yake bada labarin abin da zai faru gobe eh kuma ya ce cikin Allah abin da Allah sanar da shi to me yasa Allah din ya sanar da shi wa'annan abubuwa sai shi sai ki bar ku ji sirrin sirrin shine inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi ni na bar hanyar mutanen da basu imani da Allah ba ma'ana su ai basu imani da Allah ba aziz na misra da sauran mutanensa tunda ba su imani da Allah ba ni na bar su ba na kan wannan hanyar kenan wanda yake kan wancan hanyar ba zai taba samun karama irin wa'annan abubuwan ba ba zai samu mu'jiza irin wa'annan ba kamar yana karanta da mu cewa wanda ya dawo kan ya bar abin da ba daidai ba barin kawai abin da ba daidai ba tun daga kan shirka da kaba'ira da bid'a da makaruhai duk abubuwan da shari'a ba ta yadda da shi ba sai ka bar shi to wannan din yakan baka mutunci na musamman a gurin ubangiji Allah ba dauki take wanda har zai baka wani kwarjini da karantawa irin wanda wani ba shi da shi ta haka yake cewa na bar mun hanyar mutanen da ba su imani da Allah ba wahum kafiruna alhali su kafirai ne sun kafirce bil akhirati da gidan lahira sun ba sun kafirce tun ba sai da dalalan lahira ba ba sai da wuta ba ba sai da aljanna ba sai da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta ba to wayannan mutanen ni na ba hanyar su to wannan yana ɗaya daga cikin abin da kaman ke kace kenan yana ce musu jama'a ko ku biyun nan ku bar waccan hanyar ta mutanen da ba su yi imani da Allah ba yanzu ku da ku karbi addinin musulunci da awaye yake musu to mu je
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تو ينزو يوسف kace mana mu bar hanyar waɗanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba to yanzu mun bari to mun bari kuma za mu dama aka ce ka'ida shine at-takhliya qabla at-tahliya a cire kafirci da cikin zuciyarsu sannan sai a sa musu kuma wata kenan musulunci shi za ko a kalmar shahada aka ce la ilaha sai a ce illallah babu abin da ya cancanta abotawa sai a kore sai a ce sai dai Allah madaukakin sarki yanzu at-takhliya qabla tahliya don ya musu abin da ake kira takliya ya sa musu aqidar da za ta fitar da duk wani abin da ba Allah ba da duk wani abin da bai imani da ranar lahira ba to menene rami shine sai ce musu barku jini yanda nake ni ittabatu millata abai na bi hanyar addinin iyayena iyayena ko su a iyayen naka ibrahima wa ishaqa wa yaquba suna annabi ibrahim da annabi saka da annabi yaqub anan ana gadara da addinin iyaye da abin da aka gabata amma sharaɗin shi ne idan iyaye suna kan gaskiya ko to idan iyaye ba sa kan gaskiya fa ba za a yi gadara da wannan ba kullum abin la'akari shi ne abu kazan nan mai kyau ne ko ba shi da kyau idan mai kyau ne iyaye suka da su a kai sai a ta dabi a kansa amma idan akwai kuskure to sai a gyara kuskure idan akwai abin da ba daidai ba to sai a gyara abin da ba daidai ba in akwai abin da bai kamata ba sai a gyara abin da bai kamata ba amma ba zai zama abin da ba shi da kyau don iyaye da kakanni suna ci haka za ta tuttuɗa shi ba babu canji kenan a rayuwa kullum ana kokari a gyara abin da ba shi kenan ba kuma wannan akidan da yake so ya karantar da su kenan ko ina bin kan hanyar addinin iyayena ibrahima da ishaqa da yaquba saboda suna kan hanya mai kyau ba sa kan hanyar wa'ancan mutanen wato kenan to wace iri ce hanyar addinin naka kamar kai kace mai tambaya tambaya su sun tambaye shi cewa to yusuf ya ne addinin iyayen naka da kakannin naka sai ce bari ku ji ma kana nana mu zuriyar annabi ibrahim da annabi yaqubu da mu ƴaƴan musulmi gaba ɗayan mu bai dace a gare mu ba an nushrika billahi min shay mu shirka da Allah akan kowane lamari ba ma shirka da Allah wajen bauta ba ma shirka da Allah wajen aqida ba ma shirka da Allah a wajen wato kenan ko menene hakkin Allah madaukakin sarki mun bashi cif cif domin duk mutumin da ya mutu bai yi shirka da Allah ba wato kenan hakkinsa ne Allah madaukakin sarki ya sa shi aljanna duk mutumin da ya mutu kuma yana shirka hakkin Allah madaukakin sarki ne ya sa shi wuta kuma kamar yadda hadisi ya nuna cewa idan mutum ya mutu bai yi shirka da Allah ba kwata-kwata to adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai sanya shi a cikin aljanna akan gwargwadon abin da ya kasance na aiki na aiki na aiki idan aikinsa dan kaɗan ne aljannarsa kurkusa ko idan aikinsa kuma mai yawa ne aljannarsa tana nesa sosai sama in kuma ya ƙure sai a ƙure zuwa aljanna ɗin haka ne amma dai zai shiga aljanna ma dama bai mutu da shirka ba amma a da kala kullahun jannata alama kana min al'amali haka ne yasa sai mahuda Allah zai shiga da shi aljanna akan wato kenan gurgurdan abin da ya kasance yana akai aiki me yasa wannan mutumin da ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama menene Allah madaukakin sarki ya dora min na aikin sallah na yadda da ba abin bauta da cancanta sai Allah na yadda da kai manzon Allah ne kun ga an wuce rukuni na farko na musulunci me Allah ya dora mu akan sallah yace a azhar al-asr magriba isha bayan wani akwai wani abu na wajibi yace a sai dai in zaka yi tadawai yace a je tadawai ina gefe me ya dora min na azumi ce watan ramadan ne kadai bayan sa akwai wani azumi da zai kamata ya zama wajibi ne sai a babu sai dai in zaka yi tadawai ce na ce ka aje tadawai ina me aka dora min sadaka yace zakka ne gashi in kana da dukiya kaza ga abin da zaka ba bayan na fitar ta akwai wani abu sai Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a sai dai in zaka yi ta dawo yace aje ta dawo inna kawai shikenan yace shikenan hajji fa in kai sau daya yace to shikenan wallahi ba zan kara akan wannan ba ruwa da wata dawo inna ba zan kara ba amma fa ba zan rage ba ba zan rage ba la azidu wala anqus sai ce assalamu alaikum sai tafiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya budan bakin sa sai ya ce sabban sa aflaha in sadaqa in dai mutumin abin da faɗa ya gaskiya ne wallahi ya rabauta kaga bai wannan koyi ba bai komai ba don haka malamai da suka bi na tarihi suka bibi tarihi rayuwarsa sai suka ga ya je shi ya ka gina al'umma akan wani akida din amma in ka ga yadda suke ba da hakkin sallah to za ka yi ta ka tabar laifin irin ta mujiga wujiga ina ka yi na filfili duba ka haɗa ladansu ba ba haɗa ladansu ba ko yawwa busiri yana cewa bene ne zalamtu sun nada man a hayar zalama ila a nishta kada ba hudura min warani na zalunci sunnar mutumin da yake kwana yana sallah dan sunna dan raya sunna har ku kaba za ta kumbura wa shadda min sagabi asha'ahu wa tawa ta hatar hijara ta kashan mutarafin adani saboda ada ce ya dauki wannan akidan shi ma ya ce abin ya ce baya walan usalli suwa fardin walan asumi ba na sallah in ba ta farilla ba ba na kuma yin wata kiran azumi shi ma ma'ana sai na farilla amma suna tsaya su bashi wannan haƙƙi to wannan shine abu na farko da ya kamata ce an koya wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aiki mu'az bin jabal kasar yaman yace to innaka tati qauman qauman ahli kitabi zaka je gurin mutanen da su ahli kitabi ne bal yakun awwal ma tad'uhum ilay shahadatu allah ilaha illa allah farkon abin da ya kamata ka kira shi shine su zo su yadda da yawa babu abin da ya cancanta bauta masa sai allah madaukakin sarki bainahum adawul kale zalik in sun maka da'a fa'alimhu ka sanar da su cewa an Allah kadir tare da alaihim kamsa salawatin Allah ya farlanta musu sallah biyar sai sai azhar da asar magriba wannan shine za ku ga musu bayan wa da kuka da zalim in sun maka da'a to ka sanar su Allah madaukaki zaki ya faranta musu aikin haji azumi ya faranta musu aikin haji har aka zo kan zakka yace to a hankali a hankali ake karantarwa shine ma'ana walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tarusun rabbaniyun suna masu koya mutane addini a hankali a hankali a hankali a hankali har aje wato gidan sama ba ba za ka rikito musu rana ɗaya ba to haka haka yake ba musu yace don ka mu ma kana lana bai dace a gare mu ba an nushrika billahi min shay'in mu shirka ta haka ya kore shirka ko zalika hakan din da kuke gani akai min fadlillahi alaina yana daga cikin falalan Allah madaukakin sarki akan mu mu iyalan annabi yaquba da annabi ishaqa da annabi ibrahim wanda falala ne akan mu Allah ya daraja ta mu ya mutunta mu abin wa alan nasi kun falala ne akan mutane idan mun zama mutanen kirki to za mu jawo mutane zuwa ga aikin kirki kaga mu falala ne a gare mu su ma mutane sun zama me falala a gare su ko don haka aka ce ka zama cikin mutanen kirki sai kai maka zama mutumin kirki ko ka tashabbahu illa takunu mislahum ina tashabbaha bil kirami kiram saboda haka haka ya kamata abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu gurare da daman gaske cewa ka jibinci mutanen alkhairi to sai kira sai ka zama alherin su ya shafe ka haka lukman hakim ya faɗa dan sa in ka ga gurin da ake zanna ake aikin alkhairi zauna zauna kai ma idza ra'aita majlisan yuzkar fiha ismullahi azza wa jalla fa ajlis ma'ahum haka lukman hakim ya faɗa wato kina dan sa saboda in rahmar Allah za ta same ka za ta same ka wato kina tare da shi don haka annabi yusuf yana karantar da mu akan wannan cewa mu lizimci mutanen kirki sai al'amarin kirki sai ya shafe mu idan muka lizimci mutanen banza shiriri ta za ta same mu shiriri ta za ta same mu shiriri ta za ta same mu tarikan falalan alaina wa alan nas wannan yana daga cikin falalan Allah akan mu kuma falalan Allah akan mutane walakin na asaran nas amma matsalar shine yawa yawa mutane la yashkuruna ba sa yi wa Allah maɗaukakin sarki shukura shukura shi ne gode wa Allah maɗaukakin sarki ta hanyar aiwatar da ni'imar da Allah ya baka ma'anansa shi ne in ya baka riga mai kyau to ka sa ta kai ibada in ya baka kuɗi to ka tafiyar da wani kuɗin ta hanyar halal in ya baka ilimi ka sayyar wannan ilimin ta hanyar halal ba ta hanyar san ranka ba in ya baka mulki ka sayyara shi haka in ya baka gona ka sayira ta haka duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka ka aiwatar da shi ta hanyar alkhairi shine shukra to amma yawa yawa mutane ba sa yi in sun samu dukiya su kenan innal insana la yadaga an ra'a stagna dan adam da ya ga ya fara wadata ya fara mulki ya fara kafafa sai ka ga ya fara wato gidan dagawa to mu ji malu
يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار
الله مدوكاkin sarki ce shi annabi yusuf alaihi salatu wasallam sai sake fuskanto mutanen nan guda biyu yana mai musu kudu ba yana mai kiran su zuwa ga Allah madaukakin sarki da bautar Allah madaukakin sarki shi shi kadai babu abokin tarayya a gare shi da kuma cewa su tobe wato duk wani koma bayan Allah na gumaka da abin da ake bauta masa koma bayan Allah su daina wato kenan bauta musu shi ne sai ya zo da hanyar hikima sai ya ce musu ya sahibai yi sijin ya ko abokane na wanda muke tare a cikin sijin in an ce sahibi ka wanda kuke tare shi akan wani abu ne ko yawa abokinka akan wata harka to su abokanansa ne akan zaman kurkuku amma shi yana musulmi so suna wa'anda ba musulmi ba ya ce musu ya kowa abokane na bari muku tambaya guda daya don allah ku bani ansa a arbaban mutafarriqun shin ubangijanni wanda suke daban-daban daban-daban khairun su suka fi alkhairi amillahu alwahid alqahar ko kuma allah madaukakin sarki wanda shine kwaya da alqahar wanda yake mai rinjaye yanzu a ce garin nan na dauka a gajeren takadiri garin na ce kowa da allansa haka yafi dace mana ko kuma ubangiji allah kwa haɗe shi ne ubangijinmu saboda idan kowa da allansa kan aika ga kowa harkar gabansa zai yi ta haka babu wani ba za a samu haɗin kai ba don haka ci gaba ba zai taɓa samuwa ba ba zai taɓa samuwa ba allah maɗaukakin sarki ya bada misali ya ce abdan mamlukan ko eh eh ضرب الله عبدا مملكا لا يقدر على شيء هو هو كل علام هو كل علام له أعلى ما يوجهه لا تبكر يو yawwa fi shirka mu tafshaki suna wadarjin salaman lirajin Allah madaukakin sarki ya saba misali da mutum ko fi shirka mu tafshaki suna mutum ɗaya ne bawa amma mai shi ya mutu ya bar 'ya'yansa sun gaje shi yaran guda goma ne bawan guda ɗaya da duk kuma bawansu ne ba ba a raba gado ba wanda ya ce masa kai dala zaka je ka jawo min ruwa sai ya dauko bokiti zai tafi ta ruwa sai wanda ya ce kai tafi kasuwa ka sayo min kaza sai ya je ya rabe hanyar kasuwa wanda ya ce kai tafi gona ka je ka saro min kaza kuma su din suka zama muta shaki suna masu yawan jayayya da zaran wannan ya ga ya sa shi aiki sai ya ce ai ba aikin za wannan za a yi ba na wannan za a yi so da ka hankalinsa a tashe wannan ya fusga shi nan wannan ya tunkuɗa shi nan wannan ya tun kullum haka ne a tsakani zai samu kwanciyar hankali saboda yana masu gida da yawa wa rajulan salaman da rajulin ko da kuma wani mutumin da shi bawa ne amma na mutum daya da ya ce masa kai zo yi min kaza in yi masa kaza nan shi ke nan je zaman sa sai lokacin da ya saki ta zo ka yi min kaza wannan da wannan da wancan wani yafi kwanciyar hankali to hakan nan mutanen da suke da alloli da yawa a dakin ka'aba akwai alloli sun kai goma sha ai sun kai ɗari uku da wani abu kowa a gidansa da allah to ya wanne ɗaya za ka bi to sara kashi ke ce ku bani labari arbabu mutafarriqun khairun am illahu wahid lahab alloli wanda suke daban-daban a ce duk allolin ku ne gaba daya su ne suka fi alkhairi saboda zaka samu tun daya akwai gunkin sa dakin Ka'aba a cikin gida akwai gunkin tsakar gida da kowa tashi kowa sai ya gaishe shi a cikin dakin kowa akwai gunki kowa yana da daki Allah sa a cikin daki in ka tashi da safe ka gaida Allah daki ka zo ka gaida Allah tsakar gida ka je ka gaida wato kira Allah cikin dakin Ka'aba kowa Allah ka ne sannan in za su yi tafiya akwai allansu a aljihu suna tafi tare da shi saboda tsautsayi saboda ya bar wa'annan allolin adam ko kuma can yana da bukatar to kaga ya zama arbabun mutafarriqu haka ya ko ya fi kwanciyar hankali ko kuma wata gidan Allah madaukakin sarki kwaya daya ma'anan wannan shine mutum ya zama Allah ya sa a gabansa ba son zuciya ba ba kuma wata gidan bin wani ba mata abuduna ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah madaukakin sarki ya ce hikaya a bakin annabi Yusuf Yusuf alaihi salatu wasallam ya ce masa mata buduna ku sani fa abinda kuke bautawa dinnan kaga mutanen na kusan tabe shi ya fassara musu mafarki ne ko amma bai fassara ba ya amfani da wannan dama tunda ya ga sun nutsu suna sauraron sa shine yake ta wa'azi yake ta wa'azi yake isar da da'awa da sakon Allah wadda kuka take ce mata budu na min duni ai duk abin da kuke bautawa koma bayan Allah nan da ya ce min duni ya tattare duk allolin gaba ɗaya na kasar duk abin da kuke bauta duk wannan gumakan gaba ɗaya koma bayan Allah ba komai bane illa asma'an sammaitumuha ai almusammiyat ne sunayen da kuka sa su suka sassako gunki suka ajiye suka ce wannan shine lata suka sassako wani suka ce shine uzza suka kawo suka ce ga manat ga hubal ga kaza ga kaza ga kaza sammaitu wa antum wa aba'ukum da ku da iyayen ku abinda saka ce antum wa aba'ukum a yanzu ma suna tattakowa sabbin gumaka suna sakawa kuma da wancan su sami iyayen su akan wayansu gumakan da aka duk lokacin da matsala ta za a karo wasu allolin dama kuma akwai wasu allolin iyayen ku sun gina alloli yanzu kuma kun zo kuna ginawa duk kuma wanda aka yi Allah sai a sa masa suna Allah kaza Allah kaza Allah kaza Allah kaza kun bayanci wannan sadaka ku ne kuka sassako su ko kuka samu suna ko ma bayan Allah madaukakin sarki kenan ma anzalallahu min sultani Allah madaukakin sarki wato kenan bai saukar da wata hujja ko guda daya biha dangane da lamarin wayannan gumakan ba ba ruwan Allah madaukakin sarki da su inil hukum ya kamata kuma a ce hukunci cewa ya kamata a bauta wa kaza ko ya waje ba a bauta wa kaza ko kuma kar a bauta wa kaza ko ya kamata a yi kaza ko kar a yi kaza bai kamata ya kasance ba illa lillahi face a gurin Allah ya kamata Allah fada kuke sai fada abin da za a bauta masa tunda shi kowa ko in kullu man bi samawati wal ardi illa ati rahmani abdan Allah shi halicci komai da komai da haka shi ya kamata ya ce ga abin da za a bautawa to ya yi umarni a mara ya yi umarni allah ta gudu illa iyahu karku bauta kowa face iyahu sai shi inda sai shi iyahu saboda wata kenan karfafa magana domin in kace iyahu yana nufin wato kenan shi shi kadai ko shi shi kadai an ba da hikayen wani mutum da tijo yana da mata malamar nahawu sai ya ce bata uhibbuki ina son ki wallahi mata zantawa sai dan ta mungun baci ta tafi kicin buzun buzun buzun an karanta ta shi sai ya dawo ya ce ya bi ta cikin je me faru ne ta ce ai baka so na ya ce ana na ce da kai na uhibbuki ina son ki sai ta ce da kace uhibbu ko sai ta masa li'irabi uhibbu fi'lu fa'ilu ko uhibbuki ina son ki sai ta masa da li'irabi abin da amma da kace ina son ki ma'anansa kuma zai iya yiwa kana son wata ma ta ato a akara maki lahu me zan fada ta ce iyaki uhibbu haka zaka fada mu ke ke kadai nake so ta dinga kawo za rikici ta dinga kawo da rikici sai ce iyaki udallik iyaki udallik keke kadai na sake a duniyan nan dan rikicin yayi wa saboda ka kaga irani da jawo ta alheri ba to saboda ka ce il amara Allah ta budu illa iyyahu yawa to da ish da abota Allah kenan shi shi kadai za abota ba za abota wani ko ma bayan Allah ba kamar yadda wannan ustazi ya take cewa in ka ce in ka ce uhibbu ki ina son wani ka ce min iyyaki uhibbu ni ke da rike to yanzu al'amarin da Allah barkai da illa in kar abu ala amara Allah ta abudu illa iyyahu saboda ka shi shi kadai ne kenan kaga an kore gumaka an kore shedan an kore dagutu an kore duk abin da ke bisa kowa bayan Allah an kore son zuciya zalika dinul qayyim in an samu wannan ya zama iyahu kawai ake bautawa to wannan shine tsayayyen addini shine dinin addini wanda ke tsayayye ko walakin da aksaran nas amma yawa yawan mutane la ya'lamu na basu bayyana ma'anan iyahu din nan ba eh da yawan mutane basu bayyana ma'anan iyahu shi shi kada yake bauta ba dan haka shi yasa ya zama wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa suna imani da Allah amma suna shirka da shi sun yadda Allah abin bauta ne amma ba iyahu ba za su bauta masa kuma za su bauta ma wani abin wa Allah za su bi Allah za su bi abin nan wani lokaci ana musulmin wani lokaci ana kafir wani lokaci ana la musulmin wala kafir kaga duk wanda yake haka nan bai fahimci iyahu din nan ba kenan ko to wanda ya fahimci iyahu nan to wannan shine addini wanda yake wato kenan tsayayye to mu je malam يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان الله مدوكا كذلك يا صاحبي يا صاحبي السجن كو يا أبو أبو كنينا نزمان كركوكو kaga wannan ma fata wata bulaga ya musu wata ba amma ana abokan yana na addini wa dan ba ku musulunta ba tukunna ko yawa yana dai ta musu wa'azi ta ci gaba ce ya ku abokan yana na zaman kurkuku amma a hadu kuma yanzu ne zan ba ku fassara mafarkin amma ɗayan ku da ya yi mafarki ya ga yana shayar da mai gidansa wato kenan jus fa yuski rabbahu khamran zai je ya ci gaba da shayar da wato kenan mai gidansa wannan wato kenan giya din zai ci gaba da sha da shi zai ba shi kayan sha ya ci gaba na za a sake shi ya je ci gaba da aikinsa wa ammal akaru amma ɗayan kuma fa yusulabu za a tsire shi sai a kafe shi ya mutu a haka fata akulu tsairu min rasi sai zama tsuntsaye sun zo sun samu damar wata kenan su ci naman kansa hakan nan abin da zai faru kenan na riga na fassara muku mafarkinku kuma ku dara amur ladifi ta sattiyani wannan al'amarin da kuke neman fatawa a kansa na a riga an hukunta shi hakan nan kuma shine abin da zai faru to mu je malam wa qala lil ladhi zanna annahu najim minhu mazkurni inda rabbik فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين الله مدوكاكين سكي ce wa qala sai annabi wato kenan yusuf alaihi salatu wasalam sai ya ce lillazi zanna annahu najin min huma ga wanda yake tsammanin zai kubuta din mutum biyu ne ɗaya za a kashe shi ɗaya za a mai da shi kan aikinsa in za a mai da shi kan aikinsa kaga zai fa koma gidan aziz ne kenan ko to wannan da yake zaton shine zai fita din shine sai ya ce masa wato kenan uzkurni inda rabbika idan ka je gudun sarki ka ambaci sunana ka ambaci sunana to inda matsalar za ta sake faruwa kenan a baya sun ce suna son sa ba to inda matsalar za ta faru kenan sai yace musu ka ambaci sunana wato kenan a gurin ubangijinka ma'ana mai gidanka kenan idan ka ambaci sunan shi kibar shi ne yanzu al'allar da aka sani a kurkukun nan ya manta da ni amma in ka gaya masa zai iya tunowa da ni kuma tun da shi ya yarda cewa ni ba ni ne nake da matsala ba ta iya cewa fita saboda zaman kurkukun yanzu ba tukinan ba daɗi ba ne ya ishe shi to inda matsalar take shi ne sai allah maɗaukakin sarki ya yi ne ladabtar da yusuf alaihi salatu wasalamu saboda maimakon ya ɗauki wannan kwamfilan ɗin nasa ya mika wa ubangijinsa sai ya ce a ji a gaya wa sarki sai ce a ji a gaya wa sarki sarkin ya tuno da shi kaga zai fitar da shi ko to Allah sai ya kishi a matsayinsa na annabin Allah manzon Allah da wanda Allah ya masa ni'ima kala kala ya bin ya dauka shi tana ya rufa masa asiri tana ya rufa masa asiri tana menene dalilin da sa Yusuf zai nemi bukatarsa a gurin wani ba Allah ba kaga mutane mataki mataki suke kaga muka yanzu ya buje goma na buje goma na buje goma na neman bukata eh muna nan da musulmi jigari jigari musulmi hakan nan amma wanda suke na kole kole ba ruwansu da tambayar kowa jiya mai magana abu musulmi kaulani ga matarsa ta kawo problem bai je gurin kowa ba ya tafi masallaci ya alula ya sallaci allah matar abu musulmi ta ce ba kaza ba kaza don haka ka bata kuma allah maɗaukaki sarki sai ya kawo wani ya ji shi ɗauke shi kamar mako kace jirgin sarki tarka da na ji wani irin mutum yau yana magana da allah kamar yadda yake magana da mutum me yake cewa kaji kaji abin da yake ce wani mutum ne ga sifarsa ga zai ji abu musulmi mawai bin abu sufiyan ya ce a je a ɗauki kaza da kaza da kaza da kaza a cikin suto a kai masa gidansa kaga allah madaukakin sarki ya biya masa bukatarsa kuma saboda tsananin tawakkalinsa ga allah madaukakin sarki ko aikin hajji zai tafi ya tafiya da guzuri haka yake fita a musa zogensa kuma duk abin da yake bukata take yake faɗa wa allah kuma take allah yake bashi ya taɓa haɗuwa da wasu karabka wata rana ya ce musu jama'a a suka ce malam karba kallon mu tafi aikin hajji mace ani bana tafiya da irin ku ya ce me yasa suka ce ai kuma sai da guzuri ko yawa an ce wa fata zawadu ko inda kada zadi amma ku kusan inda kada zadi takwa Allah ce wata zawadu eh ku yi guzuri eh shikenan guzuri yana da kyau amma ba ku sani fa inda kada zadi takwa to ni takawan nake tare da ita suka ce mu tafi din yace ku aje kayan ku suka ce su haji wallahi duk inda suka je su yi ba kuke so ku ce suka ce kaza yace Allah kaza muke so sai Allah ya kawo haka suka je suka aikin haji suka suka dawo sai ka gurgurdan tawakkalinka da takawanka da kusancinka ga Allah wanda kuke take gurgurdan yadda zaka samu abin da ke kira al-inaya khassa a gurin ubangiji special concern Allah zai baka special concern saboda haka sai yake dai sai yake ga sai yake musu ka ambace ni a gurin ubangijinka ban sahu shaydanu zikra rabbi sai shaydan ya mantar da wannan da ya fita me manta bai ambace sunan sa gaban sarki ba bai ga wa sarki halin da Yusuf yake ciki ba yanzu okay wannan ne zai taimaka maka to bari mu gani sai Allah ya bada kuke sarki ya bashi da aka ce man kana lillahi kana lillahi kana lillahi lahu ko dan haka fala bisa fi sijini bi dasmi sai ya zauna a cikin wato kenan cikin kurkukun nan wato kenan shekaru wanda suke sun wuce uku sun wuce biyu amma ba su wuce wato kenan tara ba wasu malamai suka ce zai kai shekara goma ma a cikin kurkukun wasu suka ce a'a zai kai shekara goma sha biyu amma kusa abin da ya fi rinjaye ko ya fi shahara shi ne ya shekara bakwai wato kina ce aka manta da shi kwata-kwata al'umma ta kiru a kansa ba wanda ya sake tuno shi matar aziz ma ba ta sake tuno shi ba aziz ma bai tuno shi ba jama'ar gani ba su kowa kaman kai ka ce ba a yi yusuf ba kwata kwata cikin gari sai da shekara bakwai ne problem ɗinsa bai kai complaint ɗinsa allah bai kai complaint ɗinsa a wani haka ne yusuf alaihi salatu wasallam ya zanna a cikin kurkuku wato kenan bida asini to mu je وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤيا إن كنت للرؤيا تعبرون
Allah maraukakin sarki ya ce wa kalal maliku lokacin da Allah ya yi kaddara fitar da Yusuf alaihi salatu wasalam sai kuma ya kawo wani abu sai ya faru kawo aka ce idza arada Allah in faza qadarihi hayya alahu sababahu duk lokacin da Allah yake nufin ya zata da wani kaddararsa sai ya kawo dalili to sai Allah ya kawo Allah yana nufin Yusuf ya fito yanzu a cikin kurkuku ko punishment ɗinsa ya kare ko yawwa saboda sai Allah ya kawo sababi din shine sai aka gashi sarki ya zo fada a cikin majalisa yana cewa inni ara sab'a makaratin jama'a kun san wani abin mamaki da nayi nayi mafarki na ga shanu bakwai simani ko sassu wanda suke tirkakku ya kulhunna sab'un ijafu sai ga wa'insu shanu guda bakwai kuma wanda suke wato kenan kanjamamu su kuma sun zo sun cinye su kaga suna ta cinye su suna ta cinye su suna cinye kowanne ya dauki da yana cinyewa sai da suka cinye su wasa ba sumbulatin na ga zangarniya wato kenan guda bakwai kudurin wanda suke korra kudurin anan wanda suke kosa su kira ake nufi ba lalle na kore ba asalin kudur yana nufin kore ne amma yan ce zangarniya koriya a hausa mu a bai kaddara zangarniyar gero ko dawa ai kaga bai nuna ba yawwa bai nuna ba ko yawwa amma na nufin wadda ta cika ido kenan ko yawwa wa ukra naga kuma waɗansu kwaya bakwai ɗin ya bi satin su kuma sun bushe kansu bai kai ba sun yi shol kenan gero ya girma ya zo ya fitar da kai ya kome da kome ya ɗauke kaga ya yi shol kenan ya yi sot ba shi da kome naga waɗannan su ma waɗannan ɗin sun cinye waɗancan don haka abin ya dame ni ya ayyu halmala'u ya ku taron mutanen fada wato 'yan majalisa ko house of reps ko assembly abtuni ku bani fatawa don allah da annabi ru'ya a cikin wannan mafarkin nawa in kuntum ta'aburuna in kun kasance ko masu ba da fassara ne lin ru'ya ga mafarki in dai kuna fassara mafarki a cikin ku akwai mai iya fassara mafarki da allah ina so a wato kenan fassara min wannan mafarki domin ilimin tawilin ru'uya tarihi ya nuna cewa ba lalle musulmi ne kadai suka iya ba akwai waɗanda ba musulmi ba sun iya fassara mafarki kuma suna fassara mafarki ya dace tarihi ya nuna kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba musulmi suna fassara mafarki kuma a yanzu haka ma akwai wanda ba musulmi suna fassara mafarki amma kalilan hakan din take faruwa wani special mutane saboda wasu hadisa ya kan ba su irin wannan sai su abin don ilimi ne wanda ke daga gurin Allah madaukakin sarki amma mumini shi ilimin sa na fassarar mafarki ya fi wato kenan tabbata saboda haka shi yasa duk da cewa fassarar mafarki ba ta da ka'idodi ballantana abu ka'idar kowa ya fassara amma Allah madaukakin sarki ya ba malaman musulunci ilimin fassara mafarki da haka sun yi da tafai da yawa kamar irin littattafai ibn sirin tabirin ru'ya su wannan littafin da menene ga sunan da littattafai ya kamar tsarin mafarki wato gidan kala-kala to mu je mala kalu qalu abdasu ahlam wa ma nahnu bitawil al-ahlam bi'alimin
Allah madaukakin sarki ce kalu daga suka daga budan bakin su suka ce kai adgasa halami ai ma'ana haza adgasa aslami wannan rikicaccen mafarki kenan yanci akwai mafarki kala kala akwai na farko wanda yake ru'ya saliha wanda Allah madaukakin sarki ke nuna wa mu'mini mafarki mai kyau akwai mafarki wato kenan na abubuwan da suke faruwa yau da kullum abinda ya dame ka a rayuwa kana yawan mafarkinsa haka tana faruwa akwai kuma irin wani adiga su alami wanda za gani mafarki na can wahala mafarki na tsoro mafarki da ga abuwa kai da gindi kawai babu kai babu gindi haka to wannan shi na ke kiransa adiga su alam shi ba shi da fasara domin ba abin nan bane shi wannan ana kiransa kuma alhulmu kuma shi wannan daga shaidan ne shaidan yana sa ka kai wannan mafarki ne don ya baka wahala yau da za mutum ya tashi ya yi gumi to da mun zaki mutum ya tashi a tsorace to da zaka mutum ya tashi bai ma gane shi eh ba zai iya baka ma abin da ya gani din ba saboda irin wannan rikice-rikicen shedan ne yake sanya irin wannan to sai suka dauke shi a irin wannan wannan mafaki naka ba zai fassaro ba ya za a yi zangarniya ta ci zangarniya ya za a yi saniya ta sai kaga yi kaga ma bai ma dace da abin nan ba da haka suka ce wannan adgasu hala dama aka ce alhulmu min shaydan ko to hulmun ma suka kafa shi da adgas in an ce dagas shine abin da wato kenan ya ci kuɗa ya ci kuɗa ya ci kuɗa a guda ya da ba za ka iya warware wani a cikin wani ba matar annabi ayyuba alayhi salatu wasallam aka ce mata wa kuz menene digisan wa kul biya dika digisan ko yawwa ka sa hannunka ka dauki wato danki na tsintsiya kaga tsintsiya ɗaya haka suke a jikin ɗaya a cakube ko ba lalle ne kowace ka iya tantance ta wannan ita ce kaza wannan ita ce kaza ba da matarsa ta yi laifi ya ce wallahi sai na miki bulala ɗari kuma akan hakkinta amma dai ya tunzar tun da shi ne namiji ko kasa da lokaci ya ɗauki authority na oga ba ki kawo abinci ba wallahi na warke sai na muke wulada ɗari kuma ya rantse ko ba ta da laifi Allah ta to shi kenan ba za ka yi kafara da tsohon ka ba ɗauki tsintsiya wadda kwaya sun kai ɗari sai ka ɗan bige ta shi kenan ka kawo wala ta hannas ko yau kada ka yi abin nan don haka suka hulumu ne mummunan mafarki amma adgas ma'ana a cakuba a cakuba a cakuba a cakuba ta yadda baka ba ma wanda zai ce maka zai iya fasara maka wannan mafarkin azga su halami kenan ko wa ma na hannu bi alimina mu ba mu da ilimi bi tawil al ahlami a wajen fassara wata kenan hulmu dama an ce al hulmu min al shaytan ar ru'ya salihah min Allah wal hulmu min al shaytan ko mu ne za mu fassara maka hulmu ba wanda ya san ilimin hulmu anan ka tabbata ka je ka nemi wanda zai baka fassara mafarki to mu je
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتي لنا أنبئكم بتاويلي فأرسلون
الله مرحبا كذا كتا وقال الذي نجا منهما allazi na jamin huma wanda ya tsira daga cikin waɗancan mutane biyu da suka yi tambaya a cikin kurkuku akan fassara aka ce ɗaya za a kashe shi kuma an kashe shi amma ɗaya ya tsira kuma shi ne yusuf ya ce masa in ka je gudun sarki ka ambace ni ko za a tuno da ni a fitar da ni to ba sai aka mantar da shi shaidan sai kaga ce fa an sahu shaidan ba ce fa an sahu lahu ba ba ce allah ne mantar da shi wasu aka ce shaidan ne mantar da shi to saboda haka to wannan mutumin sai ya ce alhali wa dakara ba da ummatin ai ma'ana sa wata zakara ba da ummatin ai wato kenan saboda nauyin abin nan shine aka yi wato kenan abin da ake kira aka shigar da wani harafi cikin wani asalin sa wata zakara ba da ummatin sai ya tuno bayan wato kenan tsawon lokaci umma anan yana nufin amadan zamani wato kenan duk da cewa umma za ta iya zama jama'a umma za ta iya zama mutum daya umma za ta iya daukan fasarori da yawan gaske amma yanzu a nan umma tana nufin lokaci ai ba'a da wakati da wili an yi magana da shi shekara bakwai baya ya faɗa wa sarki ga halin da yusuf yake ciki ya manta bai gaya masa ba yanzu sai ya tuno me yasa ya tuno saboda yanzu abin wannan abin ya dawo da wannan magana din tsakiyar wato kenan tunaninsa idan ka san abu kamar yana tsakiyar tunaninka da ya fada sai ka zo ka jefa wani to shi din zai na koma baya baya baya baya baya in ka jefa wani yana turewa yana turewa har ya je karshen wato kenan littafi kuma ji wani kamar misali ka dauki ruwa dutse ka jefa a tsakiyar ruwa to yanzu yana tsakiya ko duk abin da ke tsakiyar nan za ka ga yana tafiya yana tafiya yana yana wani da'ira da'ira tana buɗewa buɗewa buɗewa har ta tafi inda ba za a sake ganin wannan da'irar ba kenan abin da ka saka yanzu yana tafiya yana fedin yana tafiya yana tafiya har zai je inda ko ba za maka tuno shi ba amma da zaran wata waƙiya ta faru ta zakarta sai ka zama wata kenan ka tuno to wannan mutumin ta zakara ba da ummatin sai ya tuno wato kenan bayan tsawon lokaci cewa a'a ai lokacin da muke cikin kurkuku mun samu wani bawon Allah ana ce masa Yusufa mun mafarki ya fassara mana kuma abin da ya fassara din nan wato kenan naga ya taru ya ce dan wani za a kashe shi kuma an kashe shi ya ce za a bai dindikan aiki na an kai to ai wannan mutum ya san fassara mafarki dan haka yana jin wannan labarin sai ce ha ana ona biyu kuma wallahi zan ga muku fassara mafarkin nan Allah zan fassara shi zan fassara shi mutane suna baki duk mutane sun yi ittifaki a kan haza adgasu halam ba ma gulmu ba kawai adgasu halam suna ka ce wallahi ana unabbi'ukum zan ba ku labari zan ba ku labari bitawili da fassarar wannan mafarki ya za ka yi ka ba mu labari ce fa arsilu ku bani lokaci ku dan aike ni ku gani ku bani labari zan je ne nemo muku fassara yanzu ina zai je shi wurin yusuf alaihi salatu wasalam shine kurkuku to mu je malam
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأكر يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون to ana akwai takadiri takadiri shine da yace a bashi dama kaddarawa shine sai aka bashi dama ko ya ce fa'arsilu ne ma'ana ce ne fa'arsalu ko aike ni sai suke sai suka aike shi je kadin ka kamo sadaka fa zahaba ila sijini sai ya tafi kurkuku ya je ya nemi ganin yusuf da yana ganin sai ya ce masa yusuf ayyuha siddiq ya kai yusuf wato kenan siddiqi siddiqi shine me me yawan faɗan gaskiya ko ko kuma faɗan gaskiya a komi yawa wanda yake faɗan gaskiya a komai kuma yake aiwatar da gaskiya akan komai har aka ce wai tsakanin siddiƙi da annabawa siddiƙai da annabawa Allah ba ɗaukaki zarki baya sa mutum a tsakani to haka duk inda annabawa suke mataki na gaba shine mai siddiƙai ko la kawai alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqin ko yawa saboda siddiƙi wani daraja ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya kan ba mutum ya zai mai gaskiya shi ne mutumin da zai iya gaskata duk abin da ke na alheri da gaskiya kuwa daga cikin dalilin sa aka ba sayyidina abubakar siddiq daga cikin waɗannan dalilin akwai wato kenan tsananin gaskiya su da yake je ma ma da autu ahadun minku illa wala hukumatu babu wanda nake duk a cikin ku gaba daya babu mutumin da na kira shi zuwa ga musulunci sai da ya ɗan yi tiras ya tsaya ya auna tukunna ya ce illa abubakar sai abubakar fa inna huma akama shi bai yi gezo ba kwata-kwata da na ce masa an zama da ni annabi an ba ni annabci ce na maka murna kai tsaye ka ce na yarda da wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi magana ya ce mai kiwo yana kiwo sai kura ta zo ta kama abin sai je kwace sai ta ce ha yanzu ka kwace nan gaba zan ga wanda zai kwace ta idan muka zo muka kama akwai lokacin da zai za mu kama dabbobi ba da sai kwace sai ma zai ce a subhanallahi kura tana magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce na yarda da wannan maganar da ni na faɗa kuma abubakar ya yarda umar ma yarda kuma abubakar da umar ba sa gurin saboda mai ya yarda su gaskata don haka duk aibin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inda ya faɗa to sai sayyidina bakar zai gaskata da lokacin da ya bada labarin ya je isra'i ya je sama da sama ta bakwai shi mutanen makamacin musu ya je betul mikdas kaga betul mikdas a duniya ne ko bai ce musu ma can sama ba suka ce ha ha a cikin daren da tafiyar sati guda muna tafiya daga makka mu je mu falastin kai yanzu cikin dare ɗaya ka ce kai mana kaje ka dawo sai suka tashi ga ya guda suka gidan sai na baka to kaji mutumin na gaba da komai an taba ka kace gaskiya ne to kaji kaji ya fara zautuwa kaji kaji abin da yace sai ce awa kala zalik tabbas shine ya faɗa haka suka ce eh yace to gaskiya ya faɗa to gaskiya ya faɗa to irin wannan sifa mutanen da suka gani a jikin annabi yusuf da haka shi yasa ce yusufu ayyuha siddiq ya kai yusufu siddiqi saboda ka sun barbatar da siddiqancinsa kamar da suka tabbatar da gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka ce masa al'amin al'amin al'amin ai mutane sun tabbatar da gaskiyarsa da amana da rikon amanan sa ne yace a bawan Allah kai ba ka tafi abin gaba shekara bakwai shiru babu abin nan tsakani ba ka tafi shau eh to wallahi gashi dai na zo ne yanzu to me ya kawo ka na zo ne mu fatawa ne abin na fi sabi bakaratin simani ina son ka ba mu labari idan mutum ya mafarki sai ya ga shanu guda bakwai wanda suke tirkakku ya kuluhun da sabon hijafin wasu ganjamammu alhazila ramammu sun cinye wa'annan wasa bai sun bulatun kudirin da zangarniyo kosassu guda bakwai su ma wa ukra ya bisatin wasu su busassu wanda ba su yi lumfo sun cinye su ina so ka bamu wannan fassarar wannan mafarki lalle arji ilar nasi ko in ka gaya mai na iya koma gurin mutane fa ukhbiruhum numa sai na ba su labari lallam ya lamu da su kaga da Allah za su san wannan in ka gaya min zan je in gaya musu su ma wato kenan yanzu za su sani saboda yana da yakinin cewa Yusuf tabbas zai iya fassara wannan mafarki to mu je wannan قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون Allah madaukakin sarki ya ce annabi Yusuf sai ya ce masa ai ba wani ba ba wata matsala bane ku da kawai ta zar'una saba sinina za ku yi noma shekara bakwai ku shuka abubuwa sosai sinina da'aban da'aban shine wato kenan alat tawatur za ku yi shuka shekara bakwai Allah zai kawo muku tsatse idan ya kawo tsatse kar ku yi wasa a wajen shuka da kun girbe wannan ku mai da wannan da kun girbe wannan ku mai da wannan da kun girbe ku mai da wannan yanzu ka ga bana Allah madaukakin sarki ya kawo mana irin tsatsan nan amma da yawa daga cikin mutanen gosu abin nan ba shekara da shekaru kwanan nan namu baya iya rike ruwa a shekara amma bana an ce har yanzu akwai ruwa bana noma a cikin kwari ma ya gagara amma bakin gonakin mutane an ce min yau yau wani yake gaya min an shuka wake babu babu bayi yayi an shuka masara ma babu bayi ta yi an shuka abubuwa gashi a nan amma da yawa mutane har yanzu ba su ɗauki wannan abin ba da serious ba wata ni'ima ne Allah madaukakin sarki ya kawo ba sai yanzu annabi Yusuf ya zo ya ce muku tazra'u da sama asiri da da'aban ba a tun daga ni'imar Allah ya kawo ta shikenan dama aka ce al-hikmatu zallatul mu'min fa hasu wajadaha akaza ko ko ko haku biha sai daga gaci Allah ya kawo ni'ima to irin wani aka ce za a ba su tsatse na shekara bakwai don haka tazra'una da'aban ku shuka mutawatiran wahida tilwa ukura wahida tilwa ukura daya bayan daya daya bayan daya da ka girbe wannan mai da wannan da ka girbe wannan mai da wannan ku ta yin hakan nan sai an yi shekara bakwai amma hasatun duk abin da kuka girbe fa zaruhu fi sunbuli sai ku bar shi wato kenan kar ku sassuke ku bar shi a cikin wato kenan abin nan dinsa in gero ne ku bar shi a cikin kwansansa in wake ne ku bar shi a cikin kwansansa in shinkafa ce ku bar ta kar ku zazzabe ta duk abin da kuka yi noma ku bar shi a cikin kwansansa ko yawwa me yasa haka saboda wato gidan yana taimakawa wajen storage yawwa yakan taimaka wajen abin rage masa kwari da abin da su da abin da zai kawo lalacewarsa illa qalilan in kun ga kun sassake kar ku sassake komai sai dai dan kaɗan mai mata ku dole cikin abin da za ku ci sai ku sassake iyaka gwargwadon bukata ku sassake iyaka gwargwadon bukata to haka ya fi wato kenan economically haka ya fi ko ai ku recall a baya shekaru ba nesa ba muna da hankalin mu iyayen mu sun yi gero da dawa sai su su yi rumbu sai su zuba a ciki kan mutu za mu tafi primary school a ce zo zo zo shiga rumbu ka ɗebo sai mu shiga rumbu mu ɗebo mu bayar a iyaye mu mata sai su suke ɗan abincin kwana biyu ko uku wannan abin sai daga an yi shekara ana ci yanzu zamani ya zo da ke matsalar tsaro a rana ɗaya sai ka jari'a sai suke sai ka lodo su da ka zuce sai ka ɗauki buhu ɗaya kai kasuwa to da ka bayan wata uku sai a ce a gero ya ƙare amma da haka aka yi shi ba yadda ake yin da abin da ya faru zahiri muke faɗa a nan garin wallahi sai na zo zan tafi primary suka ce zo a daga rumbu a can shiga matan gida tana tsaye da kwarya a miko a zubo a miko a zubo sai su in sun ga zai kama kwana uku sai to shike ya isa fito ka tafi abunka sai na fito da tafi abunka sai a sussuke wallahi shekara za a yi da hafiya cikin mu a cikin rumbu a gidanmu amma yanzu fa da babu rumbu kana zamanin rashin rumbu alheri ne eh wallahi ba alheri ba ne ka tara bufunan wallahi da ka zuce sai ka santi bugu hudu kai abin nan sai kai kasuwa da shi fiyat fiyat fiyat fiyat sun kare a sun rabu dadawa bari mu ɗan ɗauki ɗayan nan kai shi ke da sadaka to kaga akwai hikima wajen wato kenan tattalin abin da za ka ci ila kalilan mai mata kuduna ko sai dai ɗan kaɗan da za ku ci to mu je no? lokacin? to to shi kenan zamu dakata bakin rubu eh ban ji ba babu damuwa Allah kai mu alkurani babu jeji dogari ne Allah kai mu gobe sai mu ci gaba gobe za mu ga abin da zai faru in Allah ya yarda